الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا أخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dadin wannan yini mai tarin albarka yinin talata wanda yau ya yi daidai da 25 ga watan ɗayan musulunci watan almuharram yau hijira na da shekara 1444 daidai da 23 ga watan 8 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na ihya'u sunna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan majalisi a wannan yini kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiyar wasu manta ba mana nan cikin suratul anfal sura mai namba ta takwas idan ka kirgu surorin alkur'ani daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta hamsin da hudu a wannan sura yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta hamsin da biyar a ita wannan sura mai albarka suratul anfal kafin alaramma ya karanto akwai 'yan tambayoyi kamar yadda aka saba bayan sallama da fatan alkhairi mai tambaya na farko yana tambaya game da kabarbari na sallah shin suna da bambanci tsakanin tsayuwa ko zama ko tashi ko kabbaran harama wajen furtawa kenan wajen jan madda ko rahin jan madda dukkan kabarbari na sallah ɗaya ne ba wata wanda ta fi wata a ja ta ko a takaita jan duk ɗaya ake furta su sai dai in yanayin mai furtawan ne ko bakin shi ko kuma ya saba wannan waya Allah ya zama dalili a gun shi amma duk inda ake rubuta kabarbarai na sallah ko na kiran sallah a littattafai duk ɗaya ne Allahu akbar haka ake faɗi ba tare da an ja wata tafi wata ba ba an yi wa ba'un ja ba ba kuma an yi wa kafun damma ba an fahimci wannan saboda wannan manuniya ce mai kyau kwarai da gaske wa'ansu za ka ji in sun yi kabbara zama maka sani za a ja fiye da ta tsayewa ko fiye ta ruku'i ko ta sujada duka wannan baya cikin abin da shari'a ta koyar da shi in har an gano wannan kusakuran sai mu kokari mu gyara insha Allah wallahu a'lam tambaya ta biyu a miji ne da mata suna tafiya a cikin mota sai Allah ta'ala ya kaddara suka hadari gaba ɗaya suka mutu to malam waye zai gaji wani a ciki to ni ba ban sani ba to shi ne mana hidaya ce wanda ya riga wani mutuwa to shi ne zai barwa wanda ya riga ya shi mutuwa gado tunda duk suna da gadon juna tsakanin miji da mata in an tabbatar wane ya riga mutuwa daga baya wane ya mutu to wanda ya mutu a ƙarshe ne zai gaji wanda ya mutu a farko an fahimta sai dai kuma ya za a ganewa ya mutu da farko din wannan malamai sun ce sai an samu gamayyar bangarori guda uku da malamai da alkalai da likitoci har in an kasa gane waye gawa farko a cikin hadarin mota ko mutuwa lokaci daya to sai an yi gamare wannan bangarorin guda uku a samu malaman addini a samu kuma likitoci masana harkar lafiya a samu kuma alkalai masu hukunci su haɗu su tattauna a samu tabadul faham kowa ya kawo fahimtarsa a gano wane ne ya rigawa da mutu akwai hanyoyin da ake ganowa da yawa an fahimta ana ganowa sosai kuwa to amma sai an haɗa wannan ɓangarori guda uku na za tabbatar wane ne ya mutu da farko kuma wane ne ya mutu daga baya amma malami ɗaya ko likita ɗaya ko alƙali ɗaya bai iya wannan hukuncin har sai an samu gamayyar wannan ɓangarori guda uku mai da malami suke faɗa wallahu alam tambaya ta ƙarshe mutum ne ya saki matarsa saki biyu kuma ta je ta yi wani auren bayan ta yi aure daban kuma shi ma wancan gidan Allah ya kaddara suka rabu sai ta dawo gidan mijinta na da wanda ya sake ta saki biyu shin wannan saki biyu suna nan a rubuce ko sun goge an gane saki biyun suna nan in yi na ɗaya shi kenan ta haramta ita sake wani auren ko kuma a'a to malamai suna masu yi ta maganganu da yawa amma malamai mafi yarin jaye sun ce sakin biyun suna nan suna nan daga cikin malaman tafsiri wanda yake goya wancan bangaren baya ba sana akwai imamul bagawi a cikin littafinsa iya turasi shi ya ce idan har aka saki mace ɗaya ko biyu ta je ta yi wani auren to idan ta dawo gidan mijinta na farko ta waɗancan sakin babu su sun goge ya ba da wannan fatawar kuɗi amma gaskiya malamai ba su goya masa baya ba fatawar malikiya shafi'iya hambaliya duk sun tafi cewa sakin sunana idan ya ɗora to ɗora za a kan nada wannan shine fito da malamai duwa suka tafi akan ta insha Allah wallahu ta'ala ala alarma bismillah inna sharar dawabi inna sharar dawabi inda Allahi summul bukrul ladina la ya'qilun Allah ta'ala yake cewa inna sharar dawabi lalle mafi shari daga cikin addawab abubuwan da suke murgina a bayan ƙasa kullum ma ya dubu alal ars da abin da yake juya a bayan ƙasa na ci masa addabba kamar ɗan adam ma na ci masa alhaiwan annaɗiƙ alhaiwanun naɗiƙ akwai alhaiwan gairu naɗiƙa kamar dabbobi da abin da ya kama da wannan to ba mafi shari a cikin halittun Allah masu gudana a bayan ƙasa a nan gun Allah face alladhina kafaru waɗannan waɗanda suka kafirta fa hum la yu'minuna sune waɗannan wanda ba su da imani mafi shari a bayan ƙasa inji Allah sune kafirai wanda aikin su na farko shine yi wa Allah butulci Allah ya halicce su daga babu ya musu arziki na su zauna lafiya a duniya su ci su sha su meke su rayu Allah ya ba su yancin rayuwa yancin magana dukkan wani ta goma shi Allah ya musu amma kuma ya ce ga dokar sabi suka ce ba za su bewa babu shakka wannan butulci ne na ƙarshe kenan sai Allah ya lissafa su ne mafi shari a dukkan halittar da Allah ya suna gudana a bayan ƙasa to waɗanda suka kafir cewa musulunci sun fi kowa shari kamar ula'ika hum sharul bariyya su ne mafi shari a cikin halittun Allah gaba daya to nan ma sai Allah ya maimaita cewa mafi shari cikin addawabu inda Allah alladhina kafaru waɗanda suka kafirta fahum la yu'minun su ne wanda ba su da imani li'anna da'awat al-islam malike ta domin ita da'awar musulunci azhar min da'awat al-adyan as-sabiqa ita ce mafi shahara da bayyana akan dukkan da'awar da aka yi kafa zo musulunci shi musulunci da ya zo kayan siyarwarsa a waje yake ba a boyewa amma dukkan wani addini wanda ba musulunci ba ana ɓoyewa an su abubuwan ba a bayyanansu an fahimta kuma hallau da'awar sunna ita ma ta sha bamban da dukkan wata da'awa da ake ita da'awar sunna a gun malaman suna ɗaya ce amma akwai waɗansu masu aƙidu a musulunci wanda da'awoyinsu akwai bambance-bambance yadda za a karantar da wansu a zaure ba haka za a yi darasi a gaban jama'a ba yadda za a yi darasi a gaban jama'a ba haka za a yi kudubar juma'a ba yadda za a yi kudubar juma'a ba haka za a yi wa'azi na al'umma gaba ɗaya ba amma da'awar suna ɗaya ce malamin suna duk inda gaskiya ta kama zai faɗe ta duk inda kuma wani abu na tsawatarwa ya kama zai tsawatar ba tare da nuna cin mutunci ko wani abu daga cikin abin da zai kawo tasgaro ga cikin da'awa ba babu shakka da'awar suna ta yi miza game da sauran da'awoyi kuma kamar abin da ya shafi shi'a akwai taƙiya a cikin rukunin addininsu taƙiya shi ne ɓoye wata aƙidarsu wanda in kai ba ɗan gidan ba ne ba za a faɗa ma ba duk yadda za ka yi da su akan suna zagin sabai sai su ƙarya ake musu inda sun san kai ba nasu ba ne in an zo fage na auren mutu'a yi su ce ƙarya ne wa ya ga suna yi su ƙaryata abin domin taƙiya tana cikin ɗaya daga cikin ƙawa'id na bin addininsu amma waɗanda suka karanci abin a karance ko suka san su ciki da bai to sun san magana zagin sahabai iya nan a cikin tsarin addininsu magana auren mutuwa tana nan a cikin tsarin addininsu wannan babu shari babu kage duk wanda yake ɗalibin ilimi na iya bibiyar littafin sa akwai wannan maganar amma kai in ba su san ka sani ba to za su iya koyi ma kamar masu allanta komai sai komai Allah ne wane ma Allah ne ko kuma Allah iya ko ina su ma wannan in sun san baka zama kasul akwas ba kana cikinsu ɗari bisa ɗari da su ma akwai abubuwan da suke ɓoyewa a fagen al'umma ba za su bayyana yi publicly ba to wannan da awa suna ta shafa da wannan duk inda malamin suna yake kamar yadda Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fas da'a bima tu'mar wa a'rid adil mushriki a fasa ƙwariya ta gaskiya kowa ya ji sannan kuma ka kauda kai game da mushrikai بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يأسمك من الناس كإسر da sakon da Allah ya turo ka dashi Allah ne zai tsare ka daga kaidin mutane wannan shine tsarin da awa sunna to shine malai yake cewa domin ita da awar musulunci abyan azhar wa abyan abne a fili ko mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asda ita ce mafi shahara mafi bayyanuwa akan sauran dukkan tsafi da camfe-camfe da suke yi ولأن الدلالة على حقية الإسلام دلالة أقلية shi musulunci dalilan da yake sa a gane gaskiya ne a hankali ma ana gane gaskiya ne ba ma sai an karanto ma nasi ba dilala aqaliya bayyina faman yajhaduhu fa huwa shibhu bima la aqala lahu duk wanda yake da jayayya game da dokokin musulunci to sai mala yake cewa to iya kamancece ne da wanda ba shi da hankali kar ma a ce ma Allah ya ce annabi ya ce hankali mai kyau zai gane cewa musulunci ne addinin bi ba ma sai an karanto ma nasi ba to sai Allah ya ce allazina la yaqiluna su ne waɗannan waɗanda ba su da hankali wanda hankalinsu baya musu aiki duk wanda yayi jayayya da dokokin addinin musulunci asbaha bima la aqala lahu iya kamanceceniya da wanda ba su da hankali an fahimci wannan su ne a sharar da wabi inda Allah allazi na kafaru waɗanda suka kafirta fahim la yuminun ai allazi na kafaru min qabli islam fastamaru kufrihim fahim la yuminuna ba'da sima'i da'watul islam dama can kafin musuluncin kafirai ne dama da musuluncin ya zo an kira su su zo su zo su bi addinin musulunci he suka ci gaba da kafircinsu kafirci baya kafirci tsake kuma kafirci gaba shine ba'da sima'i da'watil islam bayan sun ji da'awar musulunci ba su dawo ba he suka suka ci gaba da kafircinsu an fahimta kafaru summa amanu summa kafaru summa amanu summa zdadu kufran suka ci gaba da kafin suka mutu akan wannan to su ne Allah ya kore musu imani gaba ɗaya fa la yu'minuna ba su da imani kuma duk mutumin da ba shi da imani ba zai ga aljanna ba la yadkhulu aljanna man kana fi qalbi misqali zarra min min al-iman duk wanda ba shi da imani inji manzon Allah ba zai ga aljanna ba Allah ta'ala ya kai mana arzikin imani na'am aya ta gambala
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون imamu katta da biri da ama as-sunusi da abdullahi bin abbas Allah ta'ala ya kare yadda da su yake faɗi game da wannan aya allazina ahadta minhu waɗancan allazina la yu'minun wanda ba su da imani waɗancan mushrikan kafirai to su ne ahadta minhum waɗanda kai alƙawari da su ahadta daga fa'ala ne an samu yarjejeniyar kulleleniyar alƙawari da ku da su sun mai yanquduna ahadahum sannan sai suka warware wannan alkawarin fi kulli marra a kowane irin yarjejeniya da kai da su to ba ta kaiwa gaci sai sun warware wa hum la yattaquna kuma su ne wanda ba sa jin tsoron Allah to sai malamai suke cewa babu shakka duk mutumin da yake warware alkawari da gangan iya cikin mutanen da ba sa jin tsoron Allah ba a kiransa muttaki kuma ba a karɓar shaidarsa baya cikin mutanen da ake ban su da alkhairi in dai warware alkawarin ya zama kullun da kullun kuma aikinsa ne har ma an gane in kai alkawari da wani ai ya zama shirme to in mutum ya sake aka masa wannan shaidar to iya cikin mutanen da Allah ya kore musu takawa kwata-kwata ba sa jin tsoron Allah kuma sun ɗau sufa daga cikin sufar milafirci dan Abbas yake cewa annal muradu bihim banu quraiza allazina ahadta min summa yanquduna ahdahum wanda aka yi alkawari da su kuma suka warware alkawarin nan su ne ce su ne banu ƙuraiza wa'ansu gamari yahudawa da manzan Allah ya zo same su a garin madina an yi alkawarin yarjejeniyar zaman lafiya da su da manzan Allah a garin madina ba yaki tsakaninsu duk da su ba musulmai ba ne kuma su ba za su taimaki kafirai su yaƙi manzan Allah ba ko manzan Allah ba zai taimaki wa'ansu a yaƙe su ba aka yi yarjejeniya a zauna shi ne ake cewa azimmiyun ko kafirin amana wanda ake zaune lafiya da shi lakum dinukum walidin ana zaune lafiya ba fada ba rigima kowa yaje addininsa to banu quraiza sun yi wannan alƙawarin da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa innahum ahadun nabiy sallallahu alaihi wasallam Allah yuharibuhu wala yu'inu alaihi aduwahu ba za su yaƙi manzon Allah ba za su taimaki abokin adawar manzon Allah ya yaƙe shi ba wannan karan farko kenan an yi wannan yarjejeniyar sun ba naqadu ahadahum fa'amdu al-mushiriki na bi salah wani udda yawa badiri hiska warware alkawarinsu suka taimaki mushirikai da makamai suka taimaki mushirikai da ƙara musu yawan jama'a a lokacin da aka yi yakin badar kaga a hatta minum sun mai yankuzo na ahadahun kenan an yi alkawari da su sannan daga baya suka warware alkawarin bayan manzon Allah ya gane sun warware alkawari aka yi musu magana ya haka wa atazaru hiska ne ma a basu uzuri a basu hanzari faƙalu na sinawa ka ɓana wallahi manzan Allah manta makai kuskure ne kaza kaza kaza kaza to sai manzan Allah ya ce ta kuji an yafe mu wannan karo ɗin dai kuji shi kenan sun ma'ahaduhu sannan aka ƙara ƙulle wata yarjejeniyar Allah ya udu li misli zalik ba za su taɓa dawa su warware alƙawari karo na biyu ba fa nakasu ahaduhum yawmal khandaq a ran da aka yi gazatul ahzab hiska warware wannan alƙawari a ran da aka yi gamayya a zo a murtsike manzan Allah da sahabai a gari Madina aka raba goron kafirci gari gari ƙasa ƙasa yaƙin ma ba a so ake manzan Allah su fita a garin za a zo a murtsike su to da suka ga gangan ku ya kai gangan ku an zo bayan gari madina an jibge makamai da kayan yaki su sun zata yawan ne abin ba san wa man nasaru illa min indillahi ba ya suka yi sauri suka zo suka kwatsa kamar yanzu ne a zo a fara zaɓe a ce akwati kaza ta zo wa- wani ba labari ta kaza ma ta zo wani ba labari to kaga wani mai wanhe ya gudu kafin ai ana su ce ya kwatsa to irin wannan suka yi suka ga kamar dai abin ba nasara a gun manzon Allah da sahabbai ya suka yi sauri suka ce to ai muna yan unku ne dama wannan alƙawarin da muka yi da su manzon Allah duk duk a baki ne wai mun zo mun jona to kuma sai Allah ya sake kunyata su a wannan yaƙi na akan da gazawatul ahzab wanda sura guda Allah ya saukar kan yaƙin sai Allah ya turo da iska wata bakar iska ta zo duk taron gamayyar kafirai gaba ɗaya ta harbutsa su ta kora su jinudan lam tarauha Allah ya turo wata runduna da ba a ganinta ta zo ta baza su gaba ɗaya a lokacin sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ga cikin wani yanayi na firgici da tsoro har Allah ke cewa wa balagatul qulubul hanajir sai da zukata suka yi kamar su fito daga baki tsaba tsoro a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wane ne zai je ya jiyo mun ya zama sai ID na a cikin kafirai jimi suke kullawa yazo ya faɗa ni a lokacin sahabbai ba wanda ya ci ganiyar kowa ya shiru domin kowa tsoro ya kama shi ashe tsoro na abin da kake ganin zai iya cutar da kai ba ma ba laifi bane ba ba laifi bane tsoro akan gaskiya shine laifi manzan Allah ya sake wannan yekurwa zai je ya jiyo hasali ma falahul janna idan ya je ya dawo za ba ya tikitin aljanna sahabbai ba wanda ya motsa domin tsoron ya kai tsoro sai manzan Allah ya ce ina abdullahi bin abdullahi as sai ce ha ana ya rasulullah ya ce je ka jiyo mana dole samina wa tsana zai ce inda ya ce ba zai je ba to malamai sun ce ya zama kafiri dole sai je kuma haka ya je cikin kafiran in ya ga kamar za a wannan wayo ya zaga ya can haka dai ya yi aikin CID ya dan tsaya a nan ya ji abin da suke cewa dan je can ya ji abin da suke cewa duk ya dan zazzabe musu dai har ya dawo ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah na ji kaza wa daba kaza kaza suke cewa daba kaza bangaren kaza kaza suke cewa ya kawo manzon Allah report ya faɗa masa sannan sai amma zan Allah ke ce musu yanzu nan Allah ya mun wahayi ya ce yaƙi ma ba za a yi ba Allah zai turo rundunar da ba ma ganin ta Allah zai baza su da kansa gaba daya to a wannan yakin kafin a je ga wannan matsayin an yi curko curko a gari Madina Abdullahi bin Ubay bin Salul ya zo ya ja wa ansu daga cikin irin wanda manzon Allah yake ganin nasa ne ya musu yaudara ya yaudare su ya ja su suka tafi suka bi shi sai ga wannan sahabi mutumin garin Iran din nan Salman al-Farisi sai ce ya rasulallah ina da shawara sai ce mu a ƙasarmu idan an zo za a turmuje mu a gida ba mu da ƙarfin fita mu tara abokan gaba to tone garinmu muke sai mu yi gwalalo sai mu yi rami mu kewaye garinmu da rami haka muke sai mu tsaya a kan ramin duk wanda ya faɗo ramin kafin ya fito mun gama da shi sai manzo Allah ya ce to a zo a yi aka fara tone bayan gari Madina sahabbai da diga da migirbi har manzan Allah shi ma da hannunsa ya karbi diga iya sara aka kewaye gari madina da yake shine khandak din ai shine gwalalon da ake nufi aka kewaye gari madina da rami to wannan kun ga iya cikin abin da wanda Allah ta'ala ke cewa manzan Allah wa shawirhum fil amr kai shawara da su manzan Allah ba a mai wahayin haka ba amma shawara ce ta kai wannan al'amar aka yi kuma aka ci riba aka ci nasara to suka warware alƙawarin su na biyu a lokacin da aka yi kandak da suka warware alkawarinsu na biyu to sai Allah ya tauce kenan ba wani magana alkawari kuma da ku da su yarjeje ne zaman lafiya babu ita tunda an yi na daya an ba su uzuri an zo an yi na biyu na ganganci ko musulunci ba zai da wannan ba la yandagul mu'min fil hujri marratay ba a saran mu'mini sau biyu a rabi daya idan an yi na daya shikenan na biyu ba za a sake yi ba to shine malai ke cewa he suka warware alkawarinsu na biyu mal khandak wa malu ma al ahzab he suka je suka tare da wancan rundunar ta kafirai wa amduhum bisalah he suka taimake su da kayan yaki da makamai da kayan ƙarfi wa ta'bir fi janibi naqdihim al-ahad bi sigatil mudari'a mala yace ta'bir abun kula wajen warware alƙawarinsu da aka ce sun yi sai kalmar ta zo da sigal mudari'i alladhina yanquduna ba a ce naqadu ba yanquduna akwai ya'ul mudari'a sai malik ya ce lidilala ala anna zalika yatajaddad minhu alama ce cewa kari alƙawarin warware iya iya jaddaduwa a gunsu yawun ba'd yawmi wa yatakarrar ba'da nuzuli hadhihi al-aya kuma wannan warware alƙawarin iya maimaituwa a gunsa iya maimaituwa a gunsu wa annahum la yantahuna anhu basu tsorata ba basu hanu ba da in warware alƙawari fahum ta'arif bit ta'ayis min wafa'ihim bi ahdihim zuwa da siga mudari ijmalan kamar abin da yake bijirawa ne yake sawa musulmai su ɗebe altsammani daga mushrikai zan shiga musu alƙawari an fahimta akwai abdullahi bin abi aufa shi ma lokacin da aka yakin uhud shi ma akwai alƙawari da aka yi yawarware abdullahi bin ubay bin salul shi ma akwai alƙawarin da aka yi yawarware ashe warware alƙawari ya ƴan uwa ba sigar mutane kirki bace daga cikin abin da manzon Allah ya faɗa ayatul munafiq thalas akwai iza hadasa kazaba iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana akwai warware alƙawari warware alƙawari iya cikin alama ta mutum ba mutumin kirki bane annabi isma'il Allah ta'ala ya yabe shi wa zukur fil kitabi isma'il واذكر في الكتاب إسماعيل Mm.
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا annabi isma'il alaihi salam Allah ya ce kana sadiqal wa'ad mai gaskata alƙawari ne annabi isma'il Allah ya yabe shi da wannan si da wannan da wannan da wannan siga da wannan alama mai gaskata alƙawari ne wa kana rasulan nabiyya kuma annabi ne ko manzo ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawarruka da su dewa kuma ya cika ba a taba zargin manzon Allah da kare alƙawari ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama akwai lokacin da hirakal ya gayyaci abu safiyan yake masa tambayoyi game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin abu safiyan bai musulunta ba suna zaman doya da manja da bangaren manzan Allah da shi yace iya in kun yi alƙawari iya warwarewa sai kice duk alƙawarin da muka yi da shi a baya wala bai warware ba a lokacin ba musulmi bane yake shedar musulmi da wannan akwai adawa da zama irin na gaba a wancan lokacin akwai wani daga cikin kafirai ya zo wajen manzan Allah ya musulunta sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya musulunta ya dan kwana biyu sai ya ce zai koma wajen danginsa can da ya koma wajen su ya suke cewa yanzu kai kadai zaka zaka bar dangi kai kadai gawa na gawa na duk muna cikin addinin iyaye da kakannu kai kadai zaka ce zaka je zaka bi Muhammad sai ce ni fa tsaya ku je na faɗa muku nayi alƙawari zan bi Muhammadu har na mutu sallallahu alaihi wasallam sai suka ce to ai shikenan ko da daga baya ka zo ka ce ka fasa wala ba zan yi da kai ba domin ka zama mai alƙawari mai warwarewa yadda suke adawa da a shiga addinin amma suke goya wa ɗan uwansu bayan ya yi alƙawari kar ya warware yadda allah alƙawari nawa kai ka san ƙarya kake nawa kai wani ma har da rantsuwa kan alƙawarin ba bayan ya yi alƙawarin kuma zai bihi da rantsuwa kuma a zuciyarsa ya san ba haka ba ne kaga wannan akwai haɗari mai girma akan wannan musamman musamman 'yan uwa 'yan siyasa siyasa katta baka dama kana ganin kamar ba wani abu da Allah zai ma an kawarware alƙawari ko ka ci amana ko kai wani abu kai musulmi ne dokokin musulunci suna kanka ba dauke masu ba suna nan a kanka suna kan kowa warware alƙawari a gun kowa da kowa haramun ne Allah ya haramta ka yi alƙawari ka saba kwara kar ka yi alƙawarin da ka yi alkawari ka ƙi ƙwara karka yi a zage ka yafi alkairi saboda ka warware alkawari Allah iya zargin masu warware alkawari a gurabe da yawa a ƙur'ani ba mutanen kirki ba ne ba su da imani wani gun munafukai ne wani gun kaza da kaza da kaza ne duk Allah iya musu wannan alladhina ahadta minhum fi kulli marra wal muradu kullu marra ay kullu marratin marrat min al marrat duk lokacin da aka yi alkawari da su to shikenan alkawarin ba zai cika ba kaga yi daidai da manzana ke cewa iza wa'ada akhalafa iza zarfu ne duk lokacin da kai alƙawari da munafiki sai ya zaba mashi kaga nan mafi kulli marra ai kull- kulli marra min al marrat da za ku yi alƙawari dubu da su to wannan alƙawari dubu ba daidai da shiga ko manzon Allah a hadisi mai inganci ya ce al muslimuna ala shuruɗihim in dai kai musulmi ne aka yi sharaɗi da kai to kana kan wannan sharaɗin ke dai in daga baya ya bayyana wannan sharɗin saɓan Allah ne ko ɓarna ne sai a bar shi a dawo kan daidai amma har in ba abin da ya nuna wannan yarjejeniyar ɓarna ce to musulmin ƙwarar iyakanta sai dai in an zo an sake lajina an zauna a warware wannan magana daban amma almuslimuna ala shurudihim haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam allati yahiqu fiha alwafa akwai alƙawarin da suka cancanta su cika ba su cika ba bima ahadu alaihi irin alƙawarin da aka yi da su fa inna naqd bil ahad wal ghatr warware alƙawari da yaudara in ji malam min alqaba'ih inda jami'a ahli ahla iya cikin mummunan ɗabi'a akan dukkan wani mai hankali agun dukkan wani mai hankali warware alƙawari da yaudara abu ne mai muni akun dukkan wani mai hankali abu ne mai muni wa inda al'arab an fusihim hatta larabawa tun kafin zuwa musulunci to ba su yadda da warware alƙawari ba wali anna man arrafa bi naqri al-ahad duk wanda aka mai shaida da mai warware alƙawari ne adima man yarkun ila ahli wa hirfihi za a nemi a rasa wanda zai da alƙawarin sa gobe duk rantsuwar da ya ba za a yi da rantsuwarsa ba fa ya baka fi uthula minan nas sai zama shi kadai a cikin mutane ya zama ya zama uzab ya zama wannan shaz kenan shi kadai yake ra'ayinsa amma duk mutumin kirki ba zai da shi ba da zai rantsuwa ɗari ya san ƙarya yake da zai alƙawari ɗari ya san ƙarya yake to irin wannan rayuwar ba ta da kyau tana cikin haɗari kuma mutum iya cikin fishin Allah subhanahu wataala an fahimci wannan saboda ka ya kamata yan uwa mu gane hatta irin wannan abin da ake na ba da lokaci a ci African time duk ba daidai bane wannan ba ba ba ba tsarin musulunci bane ba abu karfe goma za a yi amma sai a rubuta sha ɗaya ko sha ɗaya za ka sai a rubuta goma misali wai domin in sha ɗayan aka ce ba za a zo sha ɗayan ba wannan kuma taron ya shafi har taron addini ba har taron addini har mutane sun ɗau wanda ya zama ɗabi'a su aƙida su kawai saboda ka duk abin da za a yi alƙawarin nan abu ne mai girma wa aufu bil ahad inna al ahada kana mas'ula ku cika alƙawari alƙawari abin tambaya ne a gobe da kiyama a gun Allah duk alƙawarin da aka yi Allah sai ya tambaye a kansa akwai alƙawari tsakaninmu da Allah akwai alƙawari kuma da ke gudana a tsakaninmu kowanne kai ƙoƙarin cikawa kai ƙoƙarin kiyayewa Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa na'am aya ta gama da
فإما تثقفنهم في الأرض فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون Allah ta'ala ke cewa fa'imma tazqafannahum fil harb in kun samu dama a kansu a wajen yaƙi kamar in yaska hukum ne ya kunu lakum ada'a in sun samu dama a kanku za zama tatattun makiya a gari to kuma in kun samu daman nan a kansu a cikin yaƙi in fa'in ma taskafan na hun filharam in kun samu dama kan mushrikai da kafirai a wajen yaƙi Allah ya ara muku dama fasharrid bihim fasharrid bihim at-tashrid hine at-tadrid wattafrik ku yi kace-kace da su ku kore su Allah ya ce bai ce a yi musu da daɗi ba musamman masu warware alkawari masu mummunan tanaji gare ku ku musulmai to Allah ya ce in kun samu dama fa a kansu ba kar ku yi sakaci ku ɗau ƙwaƙwaran matakin da za ku goge tarihinsu a bayan ƙasa shi ne fa in ma ta kafan na hunfil harbi fa sharrid bihim ai a tatrid wa tafrik ku kore su ku musu fata-fata ku rarraba kawunansu shi ne fashin ridbihin man kalbahum la'allahum ya zakaru ku yi musu haka kaca-kacan domin waɗanda za zo bayan su waya Allah za su wa'azantu an fahimta amma in kun musu lakwalako suka sake wani ƙarfin to za su sake dawo su yaƙe ku domin shi kafiri ba shi da amana mushirki ba shi da amana munafiki ba shi da amana Allah da kansa yake ce a Qur'ani in taskafukum yakunu lakum a'da'a in yaskafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsuru ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun Allah ce in yaskafukum in sun samu dama a kanku yakunu lakum a'da'a za zama to tatattun makiya a kanku dukkan wata adawa to sai dai in kafiri bai samu dama a kanka ba amma wallahi Allah ya ce in dai ya samu dama a kanka ba zai daga maka ba kowaye shi domin Allah da ya halicce mu da mu da su shine yake faɗa wannan labarin wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu min Allah hadisa ba wanda ya fi Allah gaskiyar magana shine ce in sun samu dama kanku ba ku sani yakunu lakum a'da'a za zama tatattun makiya wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu za su shimfida harasan su da hannayensu akan ku da mummuna a ce muku yan ta'adda marasa ma ba sa son zaman lafiya yan ta da kayar baya duk a dinga su kanku da baki da kuma hannayensu da makamai in sun samu dama Allah ya ce duk suna yi wa waddu lauta furun suna burin dama ku kafirta ku zama su wannan fa qur'ani ne ke ba mu wannan labarin to sai Allah ya ce to kuma in kun samu damar kar ku mu sakaci an fahimci wannan kar ku yi musu lagwalago in kun samu dama su ma ku kai su har kas Allah ta'ala yake cewa ma kana linabiyyin an yakun lahu asra hatta yuskina fil ard وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ Mm.
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة Mm.
والله عزيز حكيم Allah ya ce baya dacewa bai kamata ga annabi ba an ya kuna lahu asra ya zamto ya kama fursunonin yaƙi hatta yuskhina fil ard har sai an jika ƙasa da jini har sai an yi wa ƙasa kunshi ta yi jajjajir sai an zub da jini da yawa sannan kuma sai a fara kama fursunonin yaƙi haka ya dace in ji Allah amma haka kawai ba za a dinga kama fursunonin yaƙi ba a basu Allah ya ce in dai gumurzun kuke Allah ya ba ku nasara a kansu to ku karkashe mafi yawa a kansu sannan kuma ku zubut ƙasa ta yi jini sannan ku kama wa'ansu shi ne hatta yi suke na fil ard sai Allah ya turidu na ardar duniya yanzu wa kama bursunonin yaƙi don a zuwa dinga fansansu ana ba ku kuɗi don duniya don a ba ku abin da duniya ne kawai wallahu yuridul akira kuma Allah iya nufin ku da lahira wallahu azizun hakim babu shakka Allah mabuwai ne mai hikima ne saboda ka Allah ya ce fa in ma tatkab hannahum fil harif fasharrid bihim man kalfahum la'allahum yazakkarun ko da yan baya sawa azanta ga abin da ya faru ko sati ba a yi ba a garin gashuwa na kashe mana wannan babban malamin da aka yi bawan Allah malamin addini mana domin adawa kawai don shi malamin addini ne malamin suna ne haka kawai jami'in tsaro soja ba a road blog ya ce ya rage masa hanya ya kai hijaji maji daga bayan garin unguru kawai a hanya kafin zuwa wannan garin ya harbe shi haka kawai kuma sojan ba musulmi ba ne gabriel wane ne ya ce sunansa ko gabriel wane ne gabriel john nasu ne kuma duk yadda aka yi ya san muhimmanci malam ya sani ya sani ba wani fashi ni ban yadda da wani fashin mota za a yi ba na sani kawai ƙarya ce wallahi ya san ya san tasirin malam malami ne mai da'awa a garin gashiwa ba wanda bai san shi ba da'awa kullum al'umma suna fahimtar sa matasa haka kawai ya sa bindiga ya harbe shi haka kawai kuma gashi na tun da aka yi abin ni dai ban ji wani babba a ƙasa ne ya fita ya alwarai ba ni dai ban ji ba na jiya ne ko ni dai ban ji Allah ba dai ba har yanzu amma daga kashe debora ta yi wa manzan Allah batanci daga buɗe kafar yaɗa labari za a wane ya yi Allah wadai wane ma bai dace a ɗau mataki da hannu ba to ga wannan ana jira a san abin da za a yi gashin babban mutum malami bai ci ma bai sha ma ba ba wanda ya zaga ko fostan ka bai zaga ba tafiya yake ya ce aka ce tsarewa ya rage wani soja hanya shikenan da kawai taho aka sa bindiga harbi uku aka yi masa domin tsabar kiyayya yanzu in musulmi ne duk ganyen da yake sha duk yadda yake sha musulmi zai wannan aikin ai ba zai yi ba amma kiyayya ce Allah ya riga ya faɗa mana dama ba sa son ku ba sa son ku Qur'ani ya faɗa mana wannan in sun samu dama akan ku ga irin abin da za su yi muku ha antum haula yatihibunahum ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم mm.
وتؤمنون بالكتاب كله mm.
وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ mm.
قل موتوا بغيظكم mm.
إن الله
Allah ce ha antum ula'it yabunahu ga su can dai kuna son su ku ne masu daga hotunan su ko masu sa riguna da sunayen su ai soyayya ce ta kawo na ai tuhibbunahum ija Allah kuna son su su kuma la yuhibbunakum ba sa son ku wannan ko dan islamiya ne ya san wannan fasarar ayyo tuhibbunahum wa la yuhibbunakum kuna son su ku amma su ba sa son ku qur'ani ne ke faɗa ma wannan ba wa tu'minuna bil kitabi kulli kuma ku kun yi imani da alqur'ani gaba ɗaya ko da duk littafin da Allah ta'ala ya saukar wa idza laqukum qalu amanna idan kun haɗu da su a mitin ko a shan shayin ko a taro a ai duk zuka ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ai ƙasa ɗaya al'umma ɗaya aka suke cewa ai duk ɗaya ne a munan mun yawa arewa aka haife da sauransu da sauransu amma wa idza khalu addu alaykum al'anamil min al-ghayz in sun juya baya suya su sai dinga sa hannu a baki suna cizawa ba sa son su ganku da farcin sosa ba sa so duk wani abin da za a ce musulmi ne wallahi ba sa so yanzu ga wannan minista namu na wannan garin da suna da ikon su kashe shi wallahi za su yi domin shi ba musulman bane ordinary a musulman ma malamin addini ne abin da yake bakanta musu rai kenan a ce malami zai sa ƙur'ani ya fassara kuma iya cikin council na ƙasa wannan bakin ciki ya ƙare musu a wannan wannan shi ne gaskiyar magana wannan dole a fito a faɗa mutane gaskiya ku yi taka tsantsan da waɗannan mutanen ƙur'ani ya riga ya faɗa muku tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza kalu addu alaykum al anamina min al ghayz shi zan yatsa suke yi ba idan sun ware su ya su ba ku a cikinsu wallahi ko fatin ku ɗaya ko ma'aikatar ku ɗaya ko wane ne ɗin ku ɗaya wallahi cizon yatsa su ke dama wani bala'i ya same ka Allah haka yake nasanta muna Qur'ani su juya baya su ciza yatsa sai Allah ya ce qul mutu bi ghayrikum in dai ku ga musulmai ne sai dai ku mutu Allah ya alƙawarin addini sai ya cika Allah sai ya daga musulunci da musulmai inna Allah alimun bi zati sudur Allah ya san abin da suka koyi a zuciyarsu a wani gun Allah ta'ala yake cewa duk abin da za su nuna muku a fili wallahi mai sauƙi ne wa ma tukufi sudurhum akbar abin da za su ɓoye a zuci wallahi ya fi girma duk adawa a fili karama ce inji Allah a harbe ku a yaƙe ku duk mai sauƙi ne inda sun san akwai abin da zai samu ƙare menene ƙare dangi ko wallahi sai jiba muku wannan qur'ani ne yake faɗa ma ba wani hadisi bane bane ta kace mai rauni ne ko wani ra'ayin mazhaba ko ya qur'ani ne yake faɗa ma wannan Allah alwahidul qahri ne ke faɗa ma wannan saboda kai tunani ka san yadda zaka yi kawai wannan shine saboda ka muna nan muna jira mu ga yadda za a yi da su an kama su suna na a hannu an saba ido mu ji naji kungiyar a kungiyar izala ta yi magana da sauran wasu daga cikin malamai amma su manyan kasar ba wani gwamna ɗaya ko wani ɗan takarar shugaban ƙasa da ya fito yi jawabi har yanzu shiru domin kar a taɓa a ce za a tada hankali ko to shikenan Allah ta'ala ya mana maganin wannan musiba Allah ta'ala yake cewa ba'in mata ba'in mata suka fanna hun fil fasharid bihim man kalbahum la'allahum yadhakkarun aya ta goma nan wa in ma takhafanna min qawmin khiyanatan fanbid ilayhim ala sawa inna allaha la yuhibbul kha'inin Allah ta'ala ke cewa in ma ta khafanna min qaumin khiyana har in kun ji tsoron wani mina a ha'inci ko na munafinci a gun an su mutanen da da kun yi alƙawari da su ai ahaduka wanda suke alƙawari kuma na jin kuna jin tsoron za su warware wannan alƙawari wa in ma ta khafanna min qaumin khiyanatan fan bis ilaihim annabzu ni aqtarhu ku yi watsi da alƙawarin kawai ku ce kun fasa shine magana gaskiya kawai in dai kun yi alkawari da su kuna ganin za su yaudare ku su ci amanar ku Allah ya ce ku ce musu an warware alkawarin an fasa yin alkawarin shikenan kowa ya zauna ta su tafi shi shi inda har akwai tsoron warware alkawari da yarjejeniya ta Allah ya ce fam biz ilaihim ala sawa ku watsar da alkawarin su ku zama to daidai da daidai da ku da su ba alkawari inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah ta'ala baya son masu ha'inci duk inda ha'ini yake Allah baya son sa an fahimta wa in tabadu lakum min a'malihim ma fihi muqila bi adami wafa'ihim idan har ya bayyana a cikin yau da goban su kun gane akwai wani abu da zai sa su warware alƙawari ya zama to muqila bi adami wafa'ihim a samu wani kalal ko wani gurbin rashin cika alƙawarin su fa amara Allah an yarudda ilaihim ahdahu sai Allah ya baku doka ku mayar musu da alƙawarinsu ba ba za a yi ba an fasa alƙawarin an gane ko izla fa'ida fihi domin alƙawarin da kake tsoron za a ha'ince ka babu fa'ida a cikinsa wa izhum yanquduna wa izhum yantafi'una min musalama almu'minin lahu domin zaman lafiya da alƙawarin da ake da su ne suke amfanar masu imani amma wala yantafa almu'minuna min masalihatihim inda alhaja amma a lokacin ko musulmai ba sa amfanuwa da su a wani yarjejeniya a kullun su ne suke ci riba a yi alkawari da su a tattare musu abubuwan su amma su ha'inci musulmai su ha'inci manzan Allah su ha'inci sahabbai to sai Allah ya ce a'a to daga yau in dai kuna jin tsoron warware alkawari a gwamnati to ku ce an fasa alkawarin a janye yarjejeniyar kawai kowa tasa kowa karfin sa fishi shi shine wa in mata kafana min qawmin khiyana alkiyana diddul amana kiyana shine kishiyar amana kiyana ha'inci amana kuma gaskiya da yarda da amincewa wahiya wahiya hunna naqdul ahad wahiya huna naqdul ahad li'anna al-wafa' min al-amana abinda ake nufi da kiyana anan warware alƙawari domin cika alƙawari iya cikin amana alƙawari cika shi amana ne wan nabzu at-tarhu fambiz ilaihim hini aqtarhu wal ilqa ashay ay wurgi da alqawar ba a so ba za a yi ba hini fambiz ilaihim ala sawa inna allaha la yuhibbul kha'inin haqiqa allah ta'ala baya san masu ha'inci wal ma'ana anna allaha la yuhibbuhum allah baya san su li'annahum muntasifuna bil khiyana domin sun siffantu da ha'inci dukkan ha'ini kuma allah ta'ala baya san shi an gane ko yasa annabi yusuf alaihi salam lokacin da magana ta zuwa ƙarshe da hidda zulaika yadda ake faɗa ko imratul aziz sai yake cewa zalika li alama anni lam akunhu bil ghaibi ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب
Mm.
وأن الله لا يهدي كيد الخائنين annabi yusuf alaihi salam ya ce ya tattare duka ya ƙi yarda da abin da ta neme shi da shi ya nemi taimakon Allah Allah ya taimake shi ce zalika li ya'lama anni lam akunhu bil ghaib domin Allah ya san ni ban ha'ince shi a boye ba daga ni sai ita ban ha'ince shi ba sai wa'an suke cewa a'a shi al-aziz din ne domin ya dauko shi ya sa shi a gidansa ya mai da shi da an gane ko shi ma in ya ha'ince cin amana ne Allah ba zai bari ba to amma shi Muhammad Aminu Shikiri ya ce a'a shi a lokacin ba musulmi bane saboda ba yanda zai annabi Yusuf ya ce wani katan arne ubangiji na ubangida na ba zai yi ba saboda ka duk inda annabi Yusuf ya faɗi rabbi ko a wannan to Allah ya rike ni ani lam akunhu bil ghaibi ne ban hayyace Allah boye ba wa anna Allah la yahdi kaydal ka'inin domin Allah ta'ala baya shiryar da kai da masu ha'inci duk masu kulle-kulle akan ha'inci ka kirga musu kwana an gane da ke ku wala yahiqul makaru sayyi'u illa bi ahli duk inda aka yi kulli akan minafinci wallahi in ka ga bai tashi ba hakuri ne baka da shi amma in kai hakuri ka jure wallahi abin nan sai kaikai ya dawo kan mashakiya wannan Allah ne faɗa ba ni na faɗa ba la yahdi kaidal ka'inin dukkan wani munafiki mai ha'inci in dai zai yi kulle kulle to Allah ba zai sayar da shi ba in ma wani abu ya faru istidraji ne dan gwaji Allah ya masa kawai amma in kai hakuri sai an je an dawo nawa ake fada akan ha'inci akan munafirci wane da wane wane ya hada wane wane ya hada wane in kai shiru kana zaune zaka ga Allah ya dauke ma fadan ya sa a junan suna rigima domin duk inda ha'i ne yake Allah baya san sa kuma duk kaidinsa Allah ba zai sayar da shi ba inna Allah la yahdi al-qawm- inna Allah la yahdi ah, kaidal ka'inin Allah ta'ala ba shirye da mutane masu wa'inci nan ma Allah ta'ala yake cewa wa anna Allah la yahdi kaidal ka'inin a can Allah ta'ala baya shirye da mutane masu wa'inci kaidin su ba ma ba, ba mai dorewa bane nan kuma la yahdibul kha'inin Allah ta'ala baya san muna masu wa'inci masu munafirci na'am ayata ga malam ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا Mm.
إنهم لا يعجزون Allah ya ce wala ya hasabannan ladina kafaru sabaku kada ku taba zaton waɗannan kafiran za su tsere mu za su tsere ma Allah duk abin da za su yi ba za su gagari Allah ba idan sun ci nasara akan ku bisa istidraji ko jarabawa daga Allah kar ku zata cewa za su guje wa Allah din ma ko Allah ya rasa yanda zai da su a'a kar ku yi wannan zata lokacin da aka ce ku yi takatsantsan da munafircin su kuma Allah ya ba ku nasara akan su a Badar to aka ce ku ƙara kimtsi da shiri kar ku saki lafi dan aqidar ta kinku da addinin ku tana nan suna samun dama za su dawo su muku ba daidai ba sai Allah ya ce kuma duk ƙarfin su din da kuke ganin za su cutar da ku din to kada ku zaci kuma kafirai za su za su gagari Allah ba su isa ba sai malaki cewa tasliyatun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kamar rarrashi Allah yake wa manzon Allah ma bada'ahu a'da'u irin abin da abokan gaba suka fara bayyanawa min al-kiyana wajen ha'intarsa misal ma fa'al quraiza kamar abin da banu quraiza suka aikata wa ma fa'ala abdullahi bin ubay bin salul ghairihi da irin abin da abdullahi bin ubay bin salul suke aikatawa to sai Allah yake lallashin manzon Allah kada wannan ya dame ka duk inda suka kai Allah da zai kama su wala yahsabanna wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun Allah ya ce bas isa su gagare ni ba idan ku sun gagare ku to ni inji Allah ba za su gagare ni ba la yafutunahu ba za su kuɓa cewa Allah ba wal mafa'ulul awwal yahsabuna mahzuf ay anfusahum wa quri'a bitta wala tahsabanna Allah ko wala tahsabanna alladhina kafaru ya Muhammad karkaza cewa waɗannan kafiran za su gagari Allah a'a Allah iya da iko cikakken iko akan su ala taqdiru akzihim min haythu la yahtasibun Allah da ikon damƙarsu a lokacin da ba su yi aure ba duk abin da kafirai suke muku ya musulmai lokaci ne Allah ya ba su kawai wa umli lahum innaka yadi mati ku dai ku yi gaskiya ku dai ku so junanku ku dai ku rike alƙawari na ku tsakaninku ga Allah kuma ku rike alƙawarin junanku ku so juna kada ku yi gaba kada ku yi adawa to in ku rike wannan Allah zai taimake ku amma fashal din da ake yawan samu da nan da nan a ci nasara akan mu a ci riba akan mu to a galabiya laifin da gare mu ne ƙa'idojin da manzan Allah ya bar sahabbai a kamun bursu ba ɓatanci ba jifan juna da muyagun kalmomi a cikin gidan musulunci amma mun ƙi mun ce sai mun yi inda muka yi aure muka tare ma ɗin kenan idan ka gawa na iya balbalin bala'i baki kamar wuta za ta fita da ɗan uwansa musulmi ne in ka ji iya ɓatanci iya rubutun shiri ɗan uwansa musulmi ne to Allah kuma ya ce duk sabanin da yi ga tsakaninku da dan uwanka musulmi karka mai shiri karka mai fatan bala'i ku zama to ku samu maslaha ku shirya har in zamu dawo wannan ka'idar mu so juna so na gaskiya mu zama to masu amana masu amana wa junanmu masu kaunar junanmu kauna ta gaskiya to Allah yayi alƙawarin sai ya taimake mu akan abokan adawa amma in mun ki wannan mun bar wannan alƙawarin to Allah kuma zai janye tallafinsa da kanmu yasa ga mu nan da yawa mu ne 75% mu ne 80% na kasar amma mu ake ciwa aya a hannu mu ake wa wulakanci mu ake wa abin da aka ga dama in ƙaryar demokuraɗiyya ce yance majority carries the vote to mu ne masu yawan ai ko su sun san mun fi su yawa to amma ta yaya mu ba mu da magana da murya ɗaya in sun so abu heyayu ga shekara biyu da wuce ba ce suke ba sa san sas ba wannan wata kungiya cikin police ba sa so a can jihohi suka ce ba su kuma duk ƙasa aka ce an soke abin yanzu wata jiha ce arewacin ƙasa na suka ce ba su sun isa wallahi ba su isa ba ba su isa ba amma can jiha biyu ne kuku suka ce ba su so aka ce yi kiran duk ƙasar ma an soke kaɗai amma mu ne ya kamata mana da wannan majority mu ya kamata mai wannan magana da baki amma ba mu da wannan damar abin da aka ga dama ake mana a kashe mu a mana wulaƙanci a mana komai mun ƙi mu dawo mu gyara kan mun ƙi mu so kanmu ne mun ƙi mu so kanmu in ka ji jifa in ka ji tsiruwa in ka ji fada in ka ji rigima waladu a cikinmu ne mutum ya shafe minti talatin da sifika a matsayinsa mai wa'azi iya zagin wani iya tsinewansu amma kuma ga inda faman take can mun manta da Allah ta'ala ke siffanta mana sahabai ne muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu محمد رسول الله sallallahu alaihi wasallam والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون إخوانا مم.
سيماهم في وجوههم من أثر السجود مم.
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى مم.
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار مم.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مم.
منهم مغفرة وأجرا عظيما Allah ta'ala ke cewa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu manzon Allah ne wallazina ma'ahu ashuddau 'alal kufari wanda suke tare da shi sune sahabbansa kenan Allah ya ce suna da tsanantawa game da kafirai dukkan wani al'amari in ya hada su da kafirai ba sa daga kafa ashuddau 'alal kufari amma sai Allah ya ce ruhama'u bainahum in abu ya shafe su su ya su suna afuwa suna yabiya suna rangwame suna ɗage ƙafa suna ba da uzuri duk wannan Allah iya koya mana ne mu gane haka za mu yi. idan muna so mu ci nasara mu zauna lafiya haka ya kamata mu yi. abin da ya faru a junanmu mu yafe amma abin da ya shafi mu da abokan gaba kada mu ɗaga ba tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana su sahabbai in ji Allah za a gan su ruka'an sujjadan masu yawan ruku'i da sujjada ma'ana masallata ne na gaske yabtaguna fadlan min Allah kuma suna neman fallan al- Allah wa ridwana da yardarsa simahum ay alamatuhum ta inda za a gane sahabbai ko da baka san wani sahabi bane a lokacin manzon Allah in ana so ka gane da alamarsa min athari sujud za ga alamar haske a goshinsa tsaba sujjada an gane da ke ko sai Allah ce zalika mathaluhum fit tawra wannan irin misalin su ne a cikin at-taura a cikin littafin at-taura sai Allah yake nuna wa yahudawa cewa ba ilimi bane abin tinkaho a'a ayi ibada da ilimi ayi aiki da ilimi kamar Allah iya so ya faɗa yahudu masu at-taura tinkaho da ilimin ku ba shi bane ilimin ku ya harfar da aiki tun daga sahabban manzon Allah suna aiki tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud sai Allah ce zalika mathaluhum fi tawra amma wa mathaluhum fil injil amma misalin sahabban manzon Allah cikin linjila sai Allah ya ce ka zar'in akhraja shadahu fa azarahu fastagla fastawa sai aka ce su sahabban manzon Allah ba ce mazauna bane an fahimta wannan wani fikihu ne qur'ani ya zo mana da shi su yahudawa suna tunƙaho da iliminsu ba sa aikin ibada in dai mutum iya da ilimi kawai shi kenan su kuma yahudawa afuwan su kuma nasara sun fake da addinin suna ci ma zaune da shi in mutum mai ilimi ne cikin addinin nasara shi kenan ya siyar ya buɗe shago ya sa kamfani kuɗi zai dinga shigowa to sai Allah yake faɗawa Yahudawa sahabban manzon Allah ba irin ku bane ba in sun yi ilimi suna aiki da ilimin ko kuma nasara sahabban manzon Allah ba irin ku bane ba ba sa neman kuɗi da addini suna tahi tsaye su yi noma su yi kodago su yi kiwo su yi sana'a domin su kare wa kansu mutunci ga siffansu a can aka san siffar yahudawa ga siffansu a nan aka san siffar nasara ina fata kun fahimci nan ka zar'in akhraja shadahu fa azarahu fastagla fasawa ala suqi yujibu yujibu zura al yagiza bihim al kuffar Allah ya ce ƙara sahabbai su iya Allah iya karfafa su suna tahi zama masu sana'a masu dogaro ga kansu domin su bakantawa kafirai rai ku koyi ilimin muka yan uwa sana'a ne ilimin waye duk ilimi ku koya li yagiza bihim al kuffar domin ya zamto duk sakta akwai naku a ciki duk wani fage da ake so a kawo da naku a ciki wannan shine wayewar musulunci shine tau'iya islamiyya kenan amma musulunci ba gida ba gidajen addini bane duk ilimi aje a koyi shi zaid bin sabit manzon Allah ya kora ya tura shi wata ƙasa ya je ya koyi yaren yahudawa ya zauna a gaban manzon Allah idan wani bihudi ya musulunta zai ya mai bayani lokacin da aka kama usara badirin ana zuwa ana fansa kowa ya fanshi kansa wani ya fanshi dan uwansa sai aka bar wa'ansu wanda ba wanda zai fanshe su sai aka faɗa manzon Allah cewa ga wa'ansu amma ba wanda zai zo fanshe su sai yake cewa to a ce musu duk wanda yake da wani ilimi na yare ko na sana'a a turo yaran garin Madina guda goma sai ya koya musu sun iya sai ya zama to fansarsa haka aka yi manzon Allah ya turo ƴaƴan sahabbai fa arna suna koya musu ilimi amma kai ba gidaje ka ce ba za ka yi ilimi ba to za a cika so a barka Allah ta'ala ya samu dace za mu tsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata mana addu'a gare mu ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ta'ala ya sa rayuwar mu mu kare da imani mana addu'a wannan malami dan uwa Sheikh Muhammad Aisami Igashwa da Allah ta'ala ya kaddara ya mutuwa irin ta shahada Allah ya ji kansa Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya biya hukumomin wannan ƙasa ɗaukar matakin gagga akan wannan ta'addanci Allah ta'ala ka ba su ikon bayyana hukunci a bayyane domin ya zama izina da ibra ga 'yan bayansu ya Allah Allah ta'ala muna roƙon ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya da mu mu Allah ya sanya mata albarka abinda muke nema a gunka na alkhairi Allah ka ba mu shi abinda muke neman tsare a gunka Allah ta'ala ka tsare mu muna addu'a ga 'yan uwanmu wanda ba su da lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya akwai dan uwa malam Isa wanda iyalansa ba su da lafiya sun yi hadarin mota muna addu'an Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ya kara musu lafiya waɗanda ba su lafiya a gida ko asibiti a cikinmu Allah ta'ala ya ba su lafiya mu kuma Allah ta'ala da ɗaya mu da imani da lafiya mana adon Allah ya tsare mana imaninmu da mutuncinmu da iyalanmu da gidajenmu da sana'armu da masallatayarmu da makarantarmu duk inda muke ciki Allah ta'ala ka ba mu tsaro da kariya da gare ka daga dukkanin shari duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da shi gidansa lafiya dukkan ladan da ake samu a wannan guri Allah ta'ala ka samu da ciki Allah ka haɗa mu da alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala ka raba mu da shirin duniya da lahira اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله